أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء بيرغ وتن رمضان هجر منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إلى تريه دار بين دبير wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa wanda yadda aka sani muna cikin wannan sura suratu zumar a jiya mun fara tafiya da dama yau za mu tashi daga aya ta sha bakwai zuwa ta ashirin da ashirin daidai ko na'am sha biyar ne biyar ga wata na ce da sha sai na dawo na ce biyar to a cire sha ɗin biyar ga watan ramadan na tuna da zan ce sha biyar ne sai zan gabatar da wancan to yanzu a cire sha ɗin biyar ga watan ramadan na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد Na'am barakallahu fi. Kamar yadda kuka sani dai ana dai faɗi maudu'in aya- sura ar-ra'isi shine tabbatar da maganan tauhidi. Wane ne mai wayan nan ne? Ita ce wata dame mutum muna sallah kuma na ji har yanzu tana ta bul tana nan cikin nan kuma yanzu na ciro ta daga nan na bada ta. A Nemo mai ita kun ji ta ƙara ma ko? Saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu idan aka wannan a ce tauhidi ake karantarwa to tunda tana karantar da tauhidi ne shi tauhidin nan shine kadai hanyar da mutum zai bi sai kuma Allah ya kare shi daga shiga azaba idan mutum bai bi shi ba kawai ba wata hanya shine imani da takawa shi muka yi magana jiya cewa imani da takawa shine babban abin da mutum zai yi idan ya yi shi to shikenan ya tsira shi yasa muka yi magana jiya cewa ibnul qayyim din yayi magana a cikin abin nan miftahu daris sa'ada nashi cewa idan mutum yayi imani Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aiki na kwarai tare da ilimi to an mai kyautar da babu kamar ta idan mutum ya riga ya samu wannan ya riga ya gama tsira kawai ya tsira gaba daya saboda babu wata kyautar da za ta wuce wannan ita ce sanadiyar da za ta sa mutum ya tsira a lahira idan ko babu su kawai mutum shi kenan ya sani kwanaki da muka yi wani karatu nan ina jin malam bashir ne in ban manta ba da aka yi maganan wannan wurin aka karanta sai ya ce kenan ya nuna rashin ilimin nan shi zai zama mutum mana na cewa ya shiga aljanna na ce haka yake haka mai ashifa ya ce ya ce duk wanda ya yarda da jahilci ya yarda da ba zai karatu ba kwata-kwata ya zauna cikin jahilci to kuwa ya zaɓan makan shi ya yarda ya shiga wuta sau da aka dole ne sai mutum ya yi ya yi dole ne dole ne idan mutum yana so ya tsira a lahira to dole ya nemi hanyar da zai gano menene Allah yake so menene baya so menene manzon Allah yake so menene baya so sai kuma da makaranta amma makarantan ce fa ba a ce dole sai ka zo nan ba mai rodatul uqala sai ya ce bayan ka samu imani ya ce mai hankali bayan ya samu imani to abu na biyu da zai nema bayan imanin nan nan ba ta biyu da za ta sa ya tsira a lahira shine ilimi ya ce idan kuma ya samu ilimin nan to kada ya yarda ya je wani wuri ya rika fadanci ya rika wulakanta kanshi domin in yayi haka ya bar inda mala'iku su kai wannan agogon ina da haddashi yake wannan abu an shi Mustafa kai musu wasu su can idan abin ya batar da ni kun ga irin abu ilimi me na ce yauwa idan ya yi ilimin nan ya ce kada yadda ya je wani wuri ya yi fadanci domin in yi haka to ya bar inuwar mala'iku inda ake mai inuwa mala'iku ke daga cewa fikafikan nan masu aka ce magabata sun ce ba wai fikafikai ba ne don wani da aka samu mai izgili da aka ce mai masu neman ilimi suna shiga suna mala'iku ne masu inuwa sai ya ce wai bari shi sai ya yi takalma kuna ganewa sai ya ce bari ya yi takalma ya sa kusoshi a takalman wai in ana tafiya bari ya tattaka in ya ga ɗaliban ilimi na tafiya bari ya tattaka saboda ya tattaka fikafikan mala'iku don a nuna da gaske ne yana yin haka sai aka shanye shi ai an daɗe ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa waɗanda duk suke izgili da magana addini ba a ƙyale su ba da yanzu ne ake ɗaga masu ƙafa don su ga kamar an ƙyalen don su shiga su yi ta yi da yawa da muka zo muna karanta wancan littafin aka ce abubuwan da aka yi ma waɗanda suka yi izgili da sunna da abin in an gaya masu an ce addini sai aka faɗi wannan yana ɗaya daga ciki wanda aka ce masu suna ana neman ilimi mala'iku na yi masu neman ilimi addu'a ya ce shi bari ya tattaka fikafikansu suka ce suna tafiya cikin wani lungu a wani gari sun je neman ilimin hadisi sai ce yawwa suna sauri su je sai ce shi ma bari ya sa takalmin shi tattaka fikafikan mala'iku sai aka shanye shi aka ce wani kuma an gaya mai aka ce hadisi ya ce kaza daga abu huraira sai ce ai hadisan abu huraira ma ba sa inganta ba ingantattu ba ne suna zaune a wani wuri sai suka ga wani maciji ya taho sharɓeɓe ya faɗo yi mutane suka ruga shi kuma macijin ya bi shi yana gudu yana gudu macijin na bi yana gudu macijin na bi ana cewa tsaya tsaya tsaya ka tuba tsaya ka tuba da ya tsaya ya ce ya tuba ya sai macijin ya bace to amma dai mahallu shahid shine ilimi da muka karanta wani littafi tafsirul muslimina ila siratin mustaqim yanda za a fuskantar da musulmi zuwa ga hanya mai kakka sai aka ce shi ne su san ƙalallahu ƙala rasulullahi sannan ma fahimahu salafu huma su san cewa wato shi ne su samu ilmin nata aka ce in mutum ya samu wannan to shi ne ya kama hanyar tsira Allah ya ce manzon Allah ya ce mi magabata suka fahimta daga wannan magana idan ya ɗau wannan ya ɗau hanyar tsira duk wanda ya saki wannan ya ce ba ruwan shi da magabatan nan ba ruwan shi da sahabbai ya rusa waɗanda suka biyo baya to kai tsaye fa soke je ta ba annabi in ko aka taba annabi an taba Allah cikin nan magana ta kare gaba ɗaya an rusa komi amma dai mahallu shahid shine mutum yayi ilimi amma fa kar ku ji muna ta cewa ilimin nan ba ta aka sai ka zo nan ba dole duk inda kake dai a rayuwar ka ran nan sai da na jero abubuwa guda shida da aka ce in mutum ya tsare su ba zai tozarta ba a duniya ba zai tozarta ba a lahira ina jin na shidan da muka faɗi shine muka ce mutum ya cire koda awa biyu ce a rayuwarsa a sati yana zuwa yana zama inda ake cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ko kai ka rika cewa ko ka je inda za a ce ma shikenan in kai haka ka samu hanyar alkhairi in ko ba haka nan ba wallahi mutum sai ya sha nadama a lahira saboda haka wanda ya ƙi yin karatu alama ce ta ya zaɓi sai ya shiga wuta wanda bai iya karatun ƙur'ani ba baya son ya ji shi baya zama inda ake yin shi to ya zaɓi rayuwar da zai ji kunci a nan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wala azabul akhiratu ashaddu wa abqa aka ce duk wanda ya kau da kai daga alkur'anin nan to za mu raya shi a nan duniya rayuwa ta kunci zai rayu ta kunci sannan aka je lahira kuma tunda mutum ba ruwan shi da qur'ani sai dai kallon tv sai dai kallon shirme sai dai waya mutum ya ta chatin da waya to ranan kiyama ko ya gama nan da idanun an je lahira wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ranar lahira za ta dashi makahu sai ya ce lima hashartani ama rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira me yasa ka tada ni makaho da ina gani ya ce qala kadhalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo ma wa nasitaha sai kai watsi da su ka manta da su wa kadhalika al-yawma tunsa yau kai ma haka za a yi watsi da kai ba ruwan mu da kai wa kadhalika najzi man asrafa haka muke saka ma duk wanda ya ketare iyaka yadda ya ga dama wa lam yu'min bi ayati rabbi bai imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhiratu ashad kuma wallahi azabar da za a yi nan gaba ta ita tafi tsanani wa abqa kuma ita tafi wanzuwa in aka fara ba za a bari ba kun ji sakon saboda haka dole ne mutum ya san tauhidi ya san aqida ya a ilmance domin ka san menene za ka rike kai zama kanshi kake bauta menene bai kamata ka rike ba shi kuma kai watsi da shi to jiya da muka faɗi waɗanda suka riƙe da kyau suka tsira suka sha suka tsallaka ai kun ji abin da ya biyo baya yau shine su ga sakamakon su canto nan ma za a ji wallazina ishtanabu taghuta an ya'buduha waɗanda kuwa suka gane aqida kenan ba su bauta ma kowa ba suka nisanci taghut abinda ake ce ma taghut at-taghutu shi taghutu shine huwa kullu ma ubida min dunillah shine duk abinda aka bauta ma wanda ba Allah ba min ma'budin aw matabu'in aw muta daga abun bauta wanda aka bauta mawa aw matabu'in ko wanda aka bi ko muta ko aka mai da saboda haka wanda duk ya bi wannan to shikenan shi ma zai zo ya abun nan dinsa zai zama ya karkace kenan ya halaka domin ya bi wani abun abun da aka bauta mawa wanda ba Allah ba an ya'buduha wa anabu ila Allah sannan bayan haka nan suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suka maida al'amarin su kenan zuwa ga Allah wato su ba su bauta ma Allah wani Allah ba sannan kuma bayan haka nan suka maida zuwa ga Allah shi yasa al'amari shi yasa cikin addu'an can da muke magana nan take da muhimmanci mutum ya rike ta domin a ciki duk akwai waɗannan maganganun a ciki kuma na Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga duka wannan magana ce ta maganan kadaita Allah tabaraka a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika husni ibadatika kaga dai farko godiya ka taimake ni akan in gode maka a inni ala zikrika akan ambatonka wa shukurika da gode maka wa husni ibadatika da kuma yin kyakkyawan bauta ba bautar da za a ce mata mai kyau sai wadda aka yi ta daidai saboda Allah sannan ta yi muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shikenan da wannan sannan ka zo ka ce Allahumma inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya sannan menene ma wahdini wa yassir hudali sannan wansurni ala man baga alayya rabbi ja'alni laka dhakkaran laka shakkaran laka rahaban laka mitwa'an laka muqbitan ilayka awahan muniba kaga kun ji magana ilayka awahan muniba sannan rabbi taqabbal tawbati sannan waghsil hawbati wa thabbit hujjati wa wa thaqil wajib da'awati abu ya fara wucewa wajib da'awati wa thabbit hujjati sannan wasaddid lisani wa hadi qalbi waslul sakhimata sadri abubuwa 22 to duk in ka kalle su nan jawami'ul kalim ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana nuna ma gaba ɗaya duk a ciki kayar da kowa ne ka koma wurin Allah ba ruwanka da su ba wani abu in ma akwai wani wannan kakka ba da iko ma wani ya zo rabbi a inni wa la tu'in alayya ka taimake ni kakka ba wani iko taima- kakka taimaki wani a kaina fasaran ba kai ba zai yi wa yau aka yi fasara yau ba za je ko ina ba nan ya tsaya idan wanda ya eh, eh, ai an sha maimaita an maimaita kada mu zo eh, abin nan yanzu muna da lokacin tashi da ne sai mu ta tafiya kawai ta tafiya har zuwa inda za a yanzu yana yanzu ba za a ba fasara kowa ya zai nemi wasu ka nemi kwafin ta ka fa- ka ji fasarar da kanka amma dai mahallu shahid abin da yasa ake yin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ita ce kalmomin da manzon Allah ya yawaita yi saboda tana dauke da sirrori can da muka yi maganan ta har wasu malaman hudu ba suka dauke ta suka yi akai ta muhimmin saboda muhimmancin ta to alaman shi shine mutum ya koma ya zama ya nisanci duka wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba ya koma zuwa ga Allah kawai shi kadai saboda haka wannan shine walladhina istanibu taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad wadanda suka wato suka nisanci duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala lahumul bushra to waɗannan su suke da bushara da za a gaya masu ta maganan aljannan nan da aka faɗi su ne suke da babban albishir wa bashir ibad sannan ba haka nan kayi ma bayina bishara ka gaya musu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sune waɗanda in an gaya musu magana suna saurare in aka ce musu su saurara su ji suna ji fayattabi'una ahsanahu sai su bi abin da yafi kyau su duba cikin nan an ce ayi an ce ayi sai su duba ma wane yafi a ciki kamar yadda muka ce shedan yana da hanyoyi da yake halaka mutane wajen guda shida nan ba na farko ya sa mutum yayi kafirci in bai kama mutum ba ya sa mutum ya yi bid'a in bai kama mutum ba ya sa mutum ya yi babban zunubi in bai kama mutum nan ba ya sa shi ya yi ƙaramin zunubi ya rena zunubin in bai kama mutum nan ba ya sa mutum wajen mu- abun nan ba mubahat abun da yake halal ya ce ma mutum ya yi ta ci kawai ya ci da yawa ya sha da yawa in bai kama mutum nan ba sai mufaddalat ayyuka na alkhairi ne wannan da lada wannan da lada sai ya sa mutum ya yi ta yin ‘yan ƙanana ya ce ai su ma ya samu lada sai ya ƙi yin manya washe garin aka duba ko lokacin da za a zo sanda ake bukata bai yi manya ko ɗaya ba sai ‘yan ƙanana daga nan ya kama mutum nan hanyoyi shida kenan ta bakwai ta ƙarshe shine in bai ci nasara akan ko ɗaya daga cikin waɗannan shidan nan ba to zai haɗa ka ko da bayan Allah da shaidanun mutane da shaidanun aljanu ku ta faɗa wannan har sai an mutu ba za su daina faɗa da kai ba sai radda ka shiga aljanna suka shiga wuta sau da aka shaidan baya gajiya shaidan ba zai kyale ba shi ne maƙiyin da ya girme mu ya girmi kakanmu ya kuma bai gaji ba yana nan dare da rana da zai gaji ya yi hutu rana ɗaya da mun huta da sharrin shi wannan ranar da zai bacci da mun huta da sharrinsa shi yasa aka tambayi hasanul basari aka ce shaidan na bacci ya ce da ya yi bacci da mun huta da sharrin shi saboda radda ya baccin da aikin da za ka yi ta aikin da kowa zai yi wataƙila ta Allah kaɗai san abin da mutum zai samu to amma baya bacci laila na harin yana nan kuma baya gajiya baya fushi ya ce bai samu mutum ba zai nace sai ya ga ya samu mutum ku duba cikin talbisa iblis da aka yi magana ya zo fa zai wuce ya ga mutum a masallaci yana ambaton Allah an yi wata sallah yana jiran wata sallah ta zo ya zo ya gan shi a masallaci zaune ya ce ya shigo ya ce mai masallacin nan ya tsage zai faɗo ka tashi kawai daga wurin kada ya faɗo ya kashe ka ya ce mai na gode ya tashi ya koma wani wuri ya ce a kakkai godiya shaidan ne na ga in na bari ne kawai ka kucce ka- ka- ya faɗo ma ka samu lada za- ka kucce man kenan saboda haka shi yasa na yi ƙoƙarin bari in tada ka yanzu kuma in ka koma wurin da gangan to shi kenan da gangan kai ka kashe kanka da gangan saboda haka mu ci gaba da fafata ban sani ba ko zan same ka akwai lokacin da zan samu in sa in abin riba wannan irin yau- abin nan ne to haka yake har yau har gobe za ka da mutum ya biye masa su ne waɗanda ula'ikan ladina hada humullah waɗannan su ne waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul albab waɗannan su ne masu hankali masu tunani afaman haqqa alaihi kalimatul adab yanzu waɗanda kalmar azaba ta tabbata a kansu afa anta tunqidhu man finna kai ne zaka tsayar da wanda zai ya zama dan wuta wanda ya riga kalmar azaba ta tabbata shi dan wuta ne za a yi mai azaba to kai ne zaka tsayar da shi abadan ba zai yi ba lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijin su nan suka yi taka tsantsan kun ga an ce imani da taqwa ko kun ga an yi magana imani ga taqwa ko waɗanda suka kiyayi Allah suka yi taka tsantsan a wannan gidan ba su yi abin da ya ƙetare iyaka ba suka yi daidai suka kiyayi Allah tabaraka wata'ala ay lahum ghurafun min fawqiha ghurafun suna da wasu manya-manyan gidaje a saman su ma akwai wasu mabniyatun waɗanda za a tarar da su ne a gine sai dai ka tare ko yanzu aka ce maka mutum yayi kuɗin da ba ruwan shi da gini sai dai in an gina ya sai ya tare kawai a ce kuma wasu ma har sun kai inda su za su sa komi ne a ciki a yi gida a gina a area mai kyau gini mai kyau sai ka zaɓa sannan a ce ma in ka zo kawai akwatinka kawai za ka ɗauko ka shige ciki da wardrobe da komi duk an yi ba abin da za ka ɗauko daga can wurin ai ko sai dai a ce daidai kuɗinka daidai shagalinka ko za a yi ma haka in babu abin nan ba ba abin da za ka yi a ciki kawai abin da za ka yi ka ɗauko jikarka kawai ka shige cikin gidan kawai an gama komi kuma ba a yi na yanzu ana yi ko to amma ba suke shiga ciki haka nan mara ko sisi da kaji wannan aka ce maka ɗauki jikarka kawai shiga da jikarka kawai sai ka ce wata mota shiga da alwallarka ita wacce ai saboda hadari ake ta shiga da alwallarka da ba wai saboda ita tafi motoci girma ba shiga da alwallarka saboda ɗan karen gudu ko mai gudun ya shiga mahaukaci ya zuga da gudu da kai kai gudun babalaki to saboda haka sai ce shiga to wannan yanzu shiga da jikarka in kau ka ji shiga da jikarkan nan to lalle ka san bi ka bada kai ma ka samu wannan shiga da jikarka to nan nan ana kwatanta ma mutane ne misalin duniya misalin lahira idan ka ga wani misali a nan duniya dan gutsuro na lahira akai kaɗan saboda mu gane to wani na jin kawai abokinka ne shi ya ce ma ni yanzu duka gidaje na guda uku da ka gani ni ba ruwa na da wani problem na masu gini ko na wani abu ya ce ya ake ya ce a a jira nake yi sai an gama komi an gina an yi komi an sa komi furnitures an sa komi an sa ni fa jikata kawai nake ɗauka ina biya ina zuwa kawai sai dai in tare ya za ka ce mai lokacin ce lalle wani abun sai ku sai goska sai goska daidai kuɗinka daidai shagalinka to wallahi na gaya maku ita aljanna ba wanda zai aikin da zai cancance ya same ta sai da rahama Allah da falala Allah to amma ana so a gano mani salih wa salih wane ne na kirki mai yin abin da aka sa shi wane ne wanda shi dan tawaye ne duk abin da aka ce ba zai yi ba amma in ba dan haka ba dan aiki ba za a samu aljanna ba za a ce ma ga gine-gine nan an gina mabniya sai dai mutum ya tare dan aljanna wanda yake ana cewa talakan aljanna yana da ma'aikata kadai a cikin aljannan shi dubu goma manya-manya suna da ma'aikata kawai a cikin gidansu dubu tamanin talakan aljanna yana da sama da ƙasa so goma sha ɗaya kamar girman sama da ƙasa idan zai je inda katangar shi ta ƙare da ya hau wannan abin mai gudu wanda ake sama na ja'il a hau to sai ya yi shekara dubu ashirin sannan zai iya dubu biyu sai ya yi shekara dubu biyu sannan zai iya zuwa ƙarshen gidan inda katangar ta tsaya kuma yau a ce ma wannan katanga duka daga zinariya sai sai azurfa aka yi su ai kai ka san wannan gidan dole sai dai mai shi sai wanda Allah ya so saboda haka ana samun aljanna ne da falala Allah da rahama Allah to amma kuma mutum ana so a bambance wane ne na kirki wane ne na banza wanda ya tabuka ya bambanta da wanda ya zaman sa tajrimin tahti al-anhar sanan koramu suna gudana ta karkashi ko ina ruwa wanda ke zama gidan ƙasa bai san sharrin a ce ba ruwa a sama ba amma kaga wanda ya kwana sama aka wayi gari ba ruwa ko da akwai shi a ƙasa sai dai ya sauko ƙasa ya ɗiba to duk sanda ya ji an ce aljanna ruwa na gudana ta ƙarƙashinta daga ƙasa zuwa sama to zai gane lalle akwai daɗi saboda dunnan hawan da kake gani hawa ne kaɗan a ce ma yau za ka ga wani gidan shi a aljanna ma in ka ɗaga hula haka sai ka gani kamar yadda kake hangen taurari haka za ka hangi gidan wani a sama to ya za a yi wannan wurin in ba ruwa a ce masu ce za a ji daɗin zama saboda haka komi yana gudana hasali ma ciki ko ina inda mutum ya shiga duka abin da ka sani akwai kaga dai in famfo ne akwai famfon giya akwai famfon zuma akwai famfon nono akwai famfon ruwa sannan wani ne ban faɗi ba na ban ji ba madara to ai dukansu su ne in madara nono duka to duk inda ka zo kawai da sanso da in ka tashi malam sani duk inda ka je kawai abin da kake so in ka tara kawai kana ɗauka abin tarawa in ka tara kawai ka haka sai fa sai ya zubo kawai in nono kake so da dan aljanna ka wuce ka murda ka murda a aljanna ka yi aiki kenan ka murda ko ka kashe ka sha wahala kenan aina ai wannan ma kai ne kake so ka diba in so kake yi sai dai a kawo da ka ce subhanaka allahumma kawai za ga yaran nan sun fito kawai ringis gaban ka kawai da kowa da faranti su dubu goma na talaka kenan da farantai kuma kowane yana rike da guda biyu a hannunsa kuma abin da ke cikin wannan kofi ba shine cikin wannan kofi ba duka ka karba ka kurbe ka kurbe ka kurbe in dai baka kife kofin ba da ka aje ta cika ka ƙara kurbewa in ko ka gaji baka so ya ƙara cika to ka kife ta in ka gama da ka ce alhamdulillah sai su bace in ka ƙara cewa subhanaka allahumma sai su dawo aikin ki in ka dinga kenan sai yadda kake so to ina za ka je kai wani murdawa wancan da kake so shine in kana so sai ka je ka tara abun sai ka ɗauki kofin sai ka tara wurin sai ya zubo sai ka kurɓe sai ka tara sai ya zubo kawai nan kai ta yi bila adadin ba da za a ce ma ya ƙare kuma yadda kake so haka zai zubo in kana sha'awan mai ɗan sanyi sanyi ne da ɗan sanyi sanyi zai zo in mai ɗan ɗumi ɗumi kake so da ɗan ɗumi ɗumi zai zo yadda ranka ya ƙaddara mi kake so ya zo to haka Allah zai sa ya zo ba sai ya zubo ba ka ce aiko ya yi sanyi ko ka ce aiko ya yi zafi a ran kasar da za ka tarbo mai kake so mai sanyi-sanyi to shi zai zubo mai zafi-zafi kake so shi zai zubo haka zai ta zubowa kaya in kana so haka ake ba ruwanka da tela ba ruwanka da ɗinki ba ruwanka da sayan yadi abinda ka so ka sa shi za ka sa kawai inda aka ce ma itaciya ce ‘ya'ya take yi akwai wata fulawa na nan suna dasa ta nan duniya zaka ga ta yi ƴaƴa kaman ƙware ƙwariya ƙula ƙulan ƴaƴa in ka ganta ka tuna da can misali ne wata fulawa ce nan garin na ganta a Zaria can da muka je wajen wani agric wane ne wane ne muka shiga wurin na gan su ƙula ƙula ga sunan nakce ga Allah kai mu aljanna yanzu wannan aka je fa ita ce kaya da ka ɗauko ta ka buɗe irin kayan da kake so su ne a ciki in farare kake so yau su ne a ciki in silk kake so in alhari ne kowane kala kake so shi za ka sa idan ka cire ba ranar da za a ce kuma ka ƙara maimai ba a maimai ba a wankewa a goge a dawo ma ka ƙara sawa ina ka wuce haka kana ɗan aljanna abadan kuma sarmaji har abada haka za ta yi sai dai ta karuwa ba a koma baya baya raguwa ba a denawa abadan haka za a yi ta yi a ga wannan gida sau da haka 'ya'yan itatuwa idan kana so yaran su kawo ma tsinkakku wanda ɗiba za ka riƙa yi kana ci za a yi haka in kana so ita itaciyar ce za ta biyo ka idan kana tsaye za ta tsaya daidai inda za ka tsinka daga tsaye in ka ce ka fasa daga tsaye daga zaune kake so sai ita ta biyo ka ta zo zaunen yadda za ka tsinka daga zaune in ka ce kai ka fasa daga kishingida kake so in kai kishingidan sai ta bi ka kishingida kuma ka tsinka daga kishingidan in ka kwanta rigingine ta biyo ka yadda za ka tsinka daga rigingine duk yadda kake so haka za a yi bainal kafi wan nuni suke aiki suke yi an sa su kawai su yi ma dan aljanna hidima haka su ma mala'iku su yi ma hidima ba ruwanka da ka gansu ka ji tsoro in suka ganka su suke fara gaishe ka kafin ka gaishe su za su ce ma salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi aminci ya tabbata gare ku kukan ku shiga kun ji dadi ku shiga kawai har abada to wannan har abadan tafi aljannan ma dadi kun gane ko sadaka wa fi zalika ay falyatanafasil mutanafisun kowa yayi kokari yayi rige-rige samun wannan wuri wanda Allah ya azurta su da wannan sun gama samun wuri babba saboda haka wannan shine sharhul kalimat alladhina ishtanabu tanabu alladhina ishtanabu taghut an ya'buduha ai Allah baya saba innal awal ako wa'ada Allah wannan shine alƙawarin Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawarin sa in yayi akwai nahar namba na biyu nahar namba na biyu aka ce at-taghut masdarun aw ismu masdarin wato shi taghut wato ismi ne na masdari ne shi ai wannan fi'luhu tagha ai shine fi'lin sa shine tagha ya ketare iyaka wa hal huwa ai wawiyun aw ya'iyun yace sai dai shi daga harafi ne mai wawi ne ko ya'un ne daga abun nan ɗinsa wannan sarfu ne kada ya ba mu wahala amma shi abun nan ne khilafun akwai sabani wal asharu annahu wawi nahnu tagha ya tagu amma sai dai suka ce ba maimakon a ce ya tagu ya tagha ko ya tagu to ya tagu shine wawi wanda an ce ya tsaga sai a ce abun nan ne illolin ake magana na ƙarshe yana da illan wawun ko illan ya'un da abun nan ɗinsa ai tsaguwan kenan ƙetar iyaka ka ala ya'lu kaman ala ya'lu uluwan da haka ake wawi ne wa qawluhu at-tughyan at-tughyan dalun ala annahu yayun amma ka ce mai at-tughyan sai a ce wannan yana nuna ya iyun ne shi an sa ya un shi sa ka samu rikici wajen asalin sa amma an koma masdarin sa wa ta'uhu za'idatun ta'un din sai ya ce an ƙara masa kama zidat fi rahmut kamar wannan marhamut wa malakut duka waɗannan aka ƙara masu asalin su ya ya iyun ne aka ƙara masa wannan ta'un din ya zama abun nan وهي اسم أعجمي أما سناني أصلي واندبا نلاربتي با كجالوت وطالوت da jalud da talud asalin su ba asalin larabci bane kalmomi ne waɗanda aka aro su musta'araba dai aka mai da su larabci to shi ma wannan kamar haka ne amma fa wannan zai bada sarfu ne wannan sai an coya sai an tafi aikin ki to da mu dai tafi nan aka ce ai taraku ibadatul asnami suka daina bautan gumaka wa ghairaha mimma yu'badu min dunillah da wani wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba anabu ilallahi suka koma wurin Allah ai bil imani bihi da imani da shi wa ibadatihi da bauta masa wa tauhidihi fiha da kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala a ciki thumma ay lahumul bushra wadannan suna da bishara ai bil jannati indal maut suna da bishara da za a yi masu da aljanna lokacin mutuwa tun sadda za su mutu za a ce kakku da muku yan aljanna ne wa fil qabri haka na cikin kabari ma za a rika cewa ku yi hakuri kawai za a tashi aljanna za ku shiga wa inda alqiyami min alqubur haka nan lokacin da suka fito daga cikin kaburrukan su ma haka za a ga masu a ce kada ku damu fa ku ba tsoro hasali ma wasu cewa aka idan suka fito daga kabarin kawai za su ga abun hawa a bakin kabarin kawai zai dauke su har zuwa arasa dandalin mahshar din da za a je ayi taro su ba a ƙasa za su ba yayin da wasu ko a ƙasa za su tafi sai sun dauki lokaci mai tsawo ga wahala ga tura zunubi ga kayan mutum kowa kayan shi niki niki yana tura kuma mai taimakon wani ko baba da ɗa ne suka haɗu kowa ta kan shi kawai yake ba mai taya wani kuma a ranan nan mutum ko da fiyo wata ba zai rike ba ba abin da mutum ya isa ya ɗauka a hannunsa ya rike sai dai kaya kawai na zunubi Allah ka tsare mu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane za su tashi wannan wurin huffatan uratan ghurlan wani wurin aka ƙara buhman za su tashi babu tufafi babu takalma maza babu shayi sannan buhman kuma ba komai a hannun mutum ko ledar ruwa ba zai rike ba ga tsananin nisan tafiya ga tsananin zafin rana ga ba wata ita komi an nike shi ƙasa ta ƙare ba inda za a ji wahala balle a ce a sha inuwa ina inuwa take itace sun ƙare gaba ɗaya ƙasan ma ta ta gurguje gaba ɗaya komi ya ƙare Allah ya samu cika da imani saboda haka wannan shine aiki jajawar da ke gaban mu saboda haka wannan shine ai ittabi'u wannan ba wannan yattabi'una ahsana ai aufahu suna bin wanda ya fi cikawa akmalahu ya fi kammala wa aqrabahu ila mardatillahi ta'ala suna aikata wanda ya fi kusa da yarda Allah ulul albab su waɗannan su ne ulul uqul ai su ne masu hankali masu tunani kenan ai faman ai afaman haqqa alaihi kalimatul adhab yanzu wanda kalma azaba ta tabbata akan shi ai wajabal azabu azaba ta wajaba akan shi bi qaulillahi ta'ala la'amla anna jahannam saboda Allah ya ce tabbas ya cika wutar jahannama da mutane to wanda ya shiga wannan shine za afa anta tunqizu man fin nar kai ka iya tsamo da shi ba zai yiwu ba ai tukhlisuhu minha wa tukhrijuhu min azabiha zaka iya kwato shi daga wutar nan ka cire shi daga ciki amsa ita ce a'a lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijin su tabaraka wa ta'ala ai khafuhu suka kiyaye Allah fa amanu bihi wa ta'uhu suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala suka yi masa biyayya muwahhidina lahu fi dhalika suka kadaita shi tajri min tati al-anhar to koramu ko suna gudana ta karkashin su ay min khilali qusuriha ta karkashin gidajen su ashdariha da itatuwa gaba ɗaya ko ina ruwa na biyowa wa'adallah alqawrin Allah tabaaraka wa ta'ala yayi wa'adahumullahu ta'ala wa'dan Allah yayi masu wannan alqawari kuma alqawarin sa gaskiya ce fa huwa munjizuhu lahum Allah zai zartar da wannan alqawarin da ya masu dan Allah baya saba alqawari kunji muna fata Allah ya sa mu cikin su ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi lamma zakara ta'ala hala ahlin nar yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato mana halin yan wuta min abadatil awthani daga cikin wanda suka bauta ma gumaka wa anna lahum min fawqihim zulalan minan nar sannan kuma aka ce za a yi masu ba jiya mun yi magana ba za a sa su cikin wuta sama wuta ƙasa wuta wa min tahtihim zulalun zulalan ƙasan su ma wuta ذكر تعالى حال الذين اجتنبوا اي تلك الطاغوت sai Allah ya ammato mana halin waɗanda suka nisanci waɗannan gumaka walam ya'buduha basu bauta masu ba wama adda lahum minan na'imil muqim da abinda Allah ya tanadan masu na ni'ima wadda take tabbatatta وجمع بذلك بين الترهيب والترهيب المطلوب للهد- لهداية البشر وإصلاحهم saboda haka kun ga wannan maganganu yanzu da na jiya da na yau sun haɗa mana kenan akwai gargaɗi sannan kuma akwai jawo hankali ana jawo hankali na abin da ake nema wajen shiryar da ɗan adam da gyara shi a nuna masa ga abin da zai kiyaya ga abin da ya kamata ya yi can an ba shi tsoro nan an kwaɗaitar da shi a targhib wa tarhib kenan ina fata an gane وقال عز وجل سي الله يتي والذين اجتنبوا الطاغوت ودند suka nisanci dagut ai an ya'buduha suka kiyarda su bauta masu wahiyal authan wa kullu ma zayyana ash-shaytanu ibadatahu sune shaydanu da duk abin da shaydan din ya kawata cewa a bauta mawa wada'an nasa ila ibadatihi wa adafu ila ila ijtinabi at-taghut aka ce wannan wato wada'an nasa ila ibadatihi ko ya kira mutane zuwa shine duk abin da shaydan ya kawata yace a bauta mawa sannan ya kira mutane yace su bauta masa wa adafu ila shinabi tagut al-inaba ila Allah bayan sun nisanci tagut din suka hada suka ce sai suka komar da al'amarin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bi ibadatihi wajen bauta masa wa tauhidihi da kuma kadai tashi fiha a cikin wannan duniyar nan suka yi fa haula yulahumul bushra waɗannan mutane suna da wani irin babban bishara da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai masu wa hiya fi kitabillahi wa ala lisani rasulihi sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan bishara da aka yi tana nan cikin littafin Allah da kuma harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yarawnaha inda nuzulil maut fil qabri kuma za su ga wannan bisharar lokacin da mutuwa ta zo gare su lokacin da za su shiga cikin abin nan ba wajen mutuwa da kuma shiga kabari wa fil hashri haka nan lokacin da za a tafi wannan taro na dandalin tashin alkiyama wa kullu hadha fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam kuma dukkan wannan bayani yana nan a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu koma ƙasa mu ga kaɗan daga ciki ga na harcen shahiduhu qauluhu ta'ala abin da ke nuna wannan shine magana Allah ya ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati kai bishara ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa lalle suna da aljannoni wanda ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashin su suratul baqara wannan ɗaya kenan wa mina sunnati qawluhu sallallahu alaihi wa sallam sannan daga cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ar-ru'ya salihah yaraha al-mu'min aw tura lahu yace shine amma farki na kirki wanda mumini zai gani ko a gano masa shi bishara ce ta wannan don haka in an masa wannan mutum ya samu wannan ko shi da kanshi ya gani ai fi bayani qawlihi ta'ala lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah da aka tambaye shi aka ce me ake nufi wannan bishara da mutum zai gani a yana nan duniya ya gani sannan ya je lahira kuma ya gani sai ya ce yana nan duniyan zai fara yin mafarki na kirki cewa an yi mafarki an gan shi a aljanna ko kuma an yi mafarki ko an masa koshi da kanshi ya yi mafarkin gashi nan an je ya samu aljanna amrun mumkin ko mutum ya yi ko kai ka yi da kanka ko wani ya yi ma saboda haka an ma bishara tun a nan duniya min surati yunus alaihi salam wa min alquran a qur'ani dai an ƙara cewa innal ladhina qalu rabbuna allah duk waɗanda lalle waɗanda suka ce Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijinsu shi kaɗai suke bauta mawa sun mastaqamu sannan suka tsayu akan daidai suka bi akan aqidatan wato wannan wajen aqida sannan wajen ibada wajen akhlaq wajen adabu wa ahkam duka da adab da sunan mustafawiyya suka tsare waɗannan istiqama tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'ikuna sassauka zuwa gare suna gaya masu lokacin mutuwansu Allah ta kafu kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma mu ne muku bishara da aljanna nan wanda aka yi muku alƙawari fa hadhihi indal maut wannan lokacin mutuwa ne ake ma wannan ake masa wannan bishara muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cikin su waɗanda za a yi ma wannan bishara dan tsarkin sunayensa waɗannan su ne a qawluhu ta'ala وبشر عباد كيما باينا بشارة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه waɗanda suke jin suna sauraron magana kuma suna bin wanda tafi kyau ayyamuru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ay ay yubashshiru sinfan min ibadihi ana umartan manzon Allah yayi bishara ga wani bangare wani sinfi wani yanki na wasu bayi daga cikin bayin Allah bima bashshara bihi alladhina ishtanibu at-taghut wato da irin abin da ya bishara ga waɗanda suka nisanci waɗannan ɗagut an yi abuduha ba su bauta masu ba sun ƙiyarda su bauta ma wani Allah wa nabu ilallahi suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa mul ladhina yastami'una al-qawla min qa'ilihi su ne waɗanda suke bin magana in an gaya masu magana suna saurarawa su ji magana idan mai magana ya gaya masu magana sai su saurare shi amin qa'ilihi wa yattabi'una ahsana ma yasma'un sai su bi mafi kyawun abin da suka ji wa yatrukuna hasnahu ai wannan ai wannan husnahu wa sayyi'ahu ai ma'an sannan bayan haka nan sai su kyale wancan mai kyan wanda zai ja su da kuma mai munin gaba ɗaya suke kyalewa wa ha'ula ilahum himamun aliya waɗannan suna da himma madaukakiya wa nufusun tawaqa lil khair sannan suna da rayuka waɗanda suke ingiza mutum shine tawaqa wanda kullun rayukan suna hankoro ne akan su ga sun aikata alkhairi wal kamal wato sannan kuma da kamala sharifatun sannan bayan haka nan madaukaka ne masu daraja ne wal kamal sharifa wato sulil khair wal kamal suna da wato suna jan hankalinsu yana tunkuɗa su zuwa ga duk abin da yake na alkhairi ne da kamala sharifatun masu daraja ne fastajabu bidhalika albushra ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thana'il jamil min rabbil alamin sai saboda haka su waɗannan mutane sai suka fastaujabu sai suka samu ba fastajabu bane fastaujabu bidhalika albushra wannan shi yasa suka cancanci akai masu wannan bishara ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa thana'il jamil kuma su ne wanda suka samu yabo mai kyau min rabbil alamin daga ubangiji ubangijin halitta tabaraka ta'ala id qala lahum ta'ala id qala ta'ala fihim domin Allah ya ce game da su ulaiikal ladina hadahumullah waɗannan su ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab waɗannan su ne masu tunani masu hankali waɗanda suke da tunani mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikinsu fa hasbuhum kamalan ai wannan ya ishe su a ce masu sun zama kammalallun bayi an athna ta'ala alaihi har Allah da kanshi ya yabe su wannan shine babban daraja Allahumma ja'alni minhu wa man sa'ala li wa lahu zalika yace Allah malam yace Allah ka sani cikin su kuma duk wanda ya roka yace Allah ya sani ciki shi ma Allah ya sa shi ciki a takaice dai Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin waɗannan bayi dan tsarkin sunayensa shi kan tashi ta riga ta tafi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanshi ko kuma Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe jaizun an yurada bi kalimati ahsan zai iya yiwa wannan da aka ce ahsan da aka ce wannan yattabi'una ahsanahu ay husnahu ay fahum yastami'una alqawla min qa'ilihi suna sauraron magana daga wanda zai gaya masu wa yafhamunahu su fahimci magana fa in kana haqqan wa hudan idan ya kasance abin da aka faɗi masu gaskiya ne kuma shiriya ce akhadhu bihi sai su riko da shi wa in kana batilan wa dalalan idan ya kasance wannan magana ƙarya ce bata ce tarakuhu wa ta'adu anhu sai su bar wannan magana su yi nesa da wanda ya gaya masu ita faqad ruwiya an ibn abbas an ruwaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace anna hadhihi al-aya nazalat fi uthman wa abdurrahman bin auf وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص جاءوا إلى أبي بكر حين أسلم فأخبرهم بإيمانه فآمنوا يا سلام يا سلام يا رب العالمين waɗannan mutane Allah ya taimake su wannan aka ce magana ayan nan ita kanta Abdullahi dan Abbas ya ce akan waɗannan jigajigan bayan Allah ta sauka daga nan kuma an ce al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab ba wai don kansu kaɗai ta tsaya ba amma dai aslan su Allah ya yaba waɗannan mutanen yaban nan da aka yi to akan waɗannan bayan Allah aka yi wannan yaban su a dai ne su ne aka jero mana su na farko Usman bin Affan yana ciki shine na farko sai Abdurrahman bin Auf sai Talhatu bin Zubair sai Sa'id bin Zaid sai Sa'ad bin Abi Waqqas waɗannan duka ƴan aljanna ne suna cikin al-asharatul mubashshirin bil janna lokacin da suka zo wajen sayyidina Abubakar sannan ya musulunta su abokan shi ne abokan kasuwancinsa ne manya-manyan masu kuɗi ne amma abokinsu sai na abubakar sai suka ji labarin ya musulunta ya suka ce bari su taho su je su jima kansu cewa da gaske ne labarin nan da ake badawa suka zo ko suka tarar kuma sun san kirkin sai na abubakar sun san shi tuntuni a lokacin jahiliya abokinsu ne sun san halin shi suna zuwa kawai ya ba su labari aka ce ai da gaske ne to ga waya nan ta yi na wala zani ai mata tsazo kaji na wani ma yana ta yi ba da ni da shi yanzu duk kowa buhun siminti a ni ma na kama shi ni ma an kama ni ayi to yanzu ni a kamo na shi a kamo nawa a kamo ni ma zan bada a gaskiyar magana ai tun ɗazu ina ta so in magana kaga yanzu da ta wani ta yi ta tuna ma ai ni na ce ni ma in tawa ta yi to ni ma zan bada ko eh eh shi ne to ai ni ma zan bada kenan ai shi yasa na bada na ce a basu ni ma in bada eh to ai ya gani ba shi kenan ba biyu ni ɗaya kai ɗaya ai shi kenan kawai baba yi shuru eh ita ce ni ma ta ce ta ɗaiɗaiɗe ba ka ji ba ni ma ba ma san daga nan ba ne sai da na lura na gani na ce a ba su buhun siminti eh ka fanshe shi eh to ya fanso baba baba ka ji an fanso ka sai ka watse ta yanzu kar ta ƙara motsi an fanso ka ka gani abun nashi kuma keti ni ni to me yasa baka fanso ni wani ka gani ni bai fanso ni ba ko ehe za mu gama wani wuri da wuri shi ni na san inda zan kama shayi ne ne bukamar zoba ba to ni eh malam sani ya ce kana fanzo ni ko ba komi Allah ya fanzo ni zan bada malam sani kaga malam sani sai sauri ya juya ina ganin ka fa malam sani malam sani wai sai juya kawai da nace to ni me yasa bai fanzo ni ba sai ya juya ba yayi haka yace wai ni ka fanzo ni eh to mi kenan kake nufi ba haka nake nufi ehe ehe to me kake nufi kenan da kace haka a ba haka bane gaskiya ba haka bane wala zadi ba haka bane kaje kace ni me kaje an ce abban so wani ka juya kaje kace kace kace eh eh ni mai karfi ne kana nufin abban so ni kenan to amma ka mance ne ni da ni da daga America ake fanzo ni kai ka manta ne daga America aka turo ni aka ce tun ma ba a ji kukan na ba ni ma ga ga 100 na siminti ka manta da ni da kai fa aka turo masu minti daga can aka ce ai an san ni ni ba zan yi in bacci ba ni ne direba to tunda masu bacci suna yi malam sani yayi bacci to mama kuma da, take tashi ta kira da is kawai in ce da an ce tunda ta nema malam aiki to dalilin wannan hidimar da take ita ma an sai mata buhun siminti goma an sai malam sani goma an sai goma sauran kuma ni ma an sai man kafin da ni da ita ma da ta yi baccinta can ba mu gani ba daga america Kadiba fa daga America malam ta ce ita ma ranar nan ana karatu tana ta kallo a TV kawai sai ta ji zu ta wuce bata ji ƙarshe ba to ita kamata ya tabiya su minti biyu ma yanzu koko dai nawa naga ya kamata ta biya nace a a ke tunda ke kika ma faɗi mana aikin gama yadda kike tan kika ma faɗi ita kanta shine ta aiko ta aiko dubu ɗari ku ta aiko da su lokacin ta ce gashi nan duka to to balle yanzu guda daya guda daya yanzu zan ba su azoni ma kaya na ba shikenan to saboda haka shikenan an gama ina ne yawwa saboda haka suka zo wajen sayyidina abubakar mun ji ka musulunta ka san ko ba za su zo haka nan su abun nan ba bai masu wani bayani ba ya yi masu bayani ya gaya masu ya nuna masu abun nan kawai nan take su ma suka yi imani suka ce sun yarda shi yasa aka ce sayyidina abubakar yana daga cikin wanda suka yi ma wannan al'umma in dai ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al'umman nan ba kaman sayyidina abubakar irin hidiman da ya bayar ta kowane bangare ya ba da rayuwar shi gaba daya ya ba da dukiyar shi gaba daya sannan abokansa kuma waɗanda yake so yake kauna malam sai ya taimake su ya jawo su suka zama yan aljanna shine dalilin musulunta su mutane takwas daga cikin waɗanda aka yi musu bishara da aljanna duk sun musulunta ne ta dalilin shi tun a duniya kai masu bishara su ne kaɗan daga cikin nan shi yasa akwai wani dattijo kullum ina tuna da dattijon nan har yanzu nauyi yake ji sai in mai waya ma baya ɗaukar wayan nan ni na ce mashi na gaya mashi sai da ya kuka da hawayen shi a lokacin da ake maganar sayan wurin nan ya haɗa mu da wani bawan Allah shi ma kuma ba mu zarge shi ba saboda yana yin alkhairin Allah bai sa zai mana ba ne ko kuma zai mana nan gaba ba mu sani ba amma abu ba zai yi ba sai in Allah ya so al'umuru biyadillah da yawa wani zai so yayi alkhairi a wuri in Allah bai so yi ba ba zai yi ba amma kuma mun san yana yi aka je aka gaya masa ya ce ya yi zai mana da Allah bai kaddara ba bai yi ba dattijon nan kawai sai fashe da kuka yayi ta kuka yayi kuka yadda ka san yaro karami na kuka wanda aka buge shi wallahi haka yi kuka nace mai dan Allah dan Allah ba ni son kukanka kukan shi sai da ya sa ni kuka ya ce wallahi mutumin nan malam a rayuwa ba wanda ya taimake ni kamar shi yana taimako na duk abin da nake abin nan kafin in nemi wani abu wurin shi yayi min shine naga cewa ni kuma a yadda nake son shi ba abin da ya kamata in mai ni bazan iya biyan shi ba bazan iya saka da komai ba to shine ne tunanin shi ma ya shiga cikin alkhairin nan dan yayi makan shi shi ma wata sadaqatun jariya ta dalili na ai in kana son mutum kana mai hanyar da zai gina lahira ne shine ne mai in mai wannan hanya amma Allah bai sa yayi ba nace ba komai Allah ne bai so ba nace mai amma ka tuna da aya muna magana wa ma tasha'una illa an yasha Allah yace haka ne nace to dan Allah ka daina kuka abinda muke so ka ci gaba da yi mana addu'a Allah ya ba mu mafita kawai dazu zamu masallaci yara suke cewa mutane na jin daɗi idan na ce Allah ya ba mu mafita idan kana addu'a kana cewa Allah ya baka mafita to baka kayyade ba kai akwai abin da kake gani kaman mafita ce baka san ba mafita bace ba ta bulewa kana iya kaga wani wuri kaga kamar in ka bi ta wurin zaka bule ba zaka bule baka san ba zaka bule ba amma in ka sallama mai kai dai abin da kake nema mafita to sai baka ta inda baka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh sai aka ce kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib idan inda kake gallo ne iya inda kake hange wallahi gajere ne wurin amma shi sai kai ka inda baka hange to haka ba da mafita take shi yasa kake adda ka rika cewa Allah ya baka mafita yafi ka tsaya kai ta ga mafitan nan in ka faɗi mafita in aka baka mafita ga al'amari ka gama saboda haka waɗannan su ne abin nan din saboda haka sayyidina Abubakar suka je wurin shi suka musulunta gaba ɗaya kuma ku duba dalilinsu waɗannan manya-manyan bayan Allah suka samu wannan matsayi wa qawluhu afa man haqqa alaihi kalimatul azab yanzu wanda kalmar azaba ta ta fadau akan shi ai wajaba lahul azab ai qada'an wa qadaran kalmar azaba ta hau kan shi da qada da qadaran fi an kaddara mai kuma aka hukunta mai fa asrafa fil kufri waz zulmi yazo ya ketare iyaka ya kafirci ya zalunci wal ijrami wal udwan yazo yayi laifi ya ketare iyaka ka abi jahalin kamar yadda abu jahal ya yi wal'as bin wa'il da as bin wa'il fa'ahatar bihi khati'atuhu wanda zunubin shi suka kewaye shi fakana min ashabin nari ya zama shi ɗan wuta ne fahal tastati'u ayyuhar rasul in qadahu minan nari wa takhlisahu minha yanzu kai manzon Allah zaka iya ka tsallako da shi ka kwato shi daga wuta ka tsirar da shi ka tsame shi abadan ba zaka iya ba to haka ko yau in an ce ma annabi bai iya kwato wani daga wuta bai iya tsamo wani daga wuta saboda ya tabbata dan wuta ne wane ne kuma zai ma wani wannan wal jawabu la amsa ita ce babu idan fa hawwin ala nafsika dan haka manzon Allah sauƙaƙa ma kanka wa turukkum li sha'anihim ka kyale su sai al'amuran da suka ga dama wa ma khuliqu lahu ay wa hukima bihi alaihim da abinda aka halitta su saboda shi kuma aka hukunta musu Allah ka tsare mu wanda aka ce dan wuta ne dan wuta ne wa qawluhu ta'ala lakinil ladhina taqaw amma waɗanda suka ji tsoron Allah fa amanu wa amilus salihati suka yi aiki suka yi aiki na ƙwarai lahum ghurafun fil jannati suna da manya manyan ɗakuna aljanna min fawqiha ghurafun saman wani saman wani wa hiya al'aliya aliyya ai sune sama sama can takunu fawqal ghurafi zama saman ɗakunan nan wani saman wani tajri min tahtiha al-anhar za a ramuna gudana ta ƙarƙashi min tatil kusur ta ƙarƙashin manya-manyan gine-ginen nan wal ashdar sannan ba haka nan ai annaha ai anharul ma wato za su samu ƙoramu na ruwa wal labani da na nono wal asali da na zuma wal khamr da na giya duk wanda mutum yake so ƙorama ke akwai sai dai ba fresh kawai ba wai sai dai yami yami ko yayi wani ina ghairu asin ba maganan gurɓacewa kuma wannan wa asalin duka komi lafiya lau gan abin nan ɗinsu ake sha ba maganan lalacewa ba maganan wani abu wa qawluhu wa'adallahi wannan shine alƙawarin Allah ai wa'adahumullahu ta'ala biha wa'dan haqqa Allah yayi masu alƙawari alƙawari na gaskiya fa huwa munjiz munjizuhu lahum kuma Allah zai zartar da wannan alƙawari idh huwa ta'ala la yukhliful mi'ad domin Allah baya saba alƙawari Allah ka samu cikin su al-istifhamul awwal wa thani kilahuma inkari tambayan da aka yi na farkon nan da na biyu dukkansu na nuna musu ne a yankiru ta'ala ai ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam huznahu Allah yana nuna ma annabi kada ya fushi kada ya damu da waɗannan mutanen wa alamahu da yadda yake samun radadi ala adami imani ammihi akan cewa wai baffansa bai imani ba abi lahab kenan wa waladihi da ɗansa wa man lam yu'min min, min qarabatihi da wanda ma ba su yi imani ba daga cikin danginsa mimman wajabat lahumun na wanda wuta ta wajaba kansu kuma fi sabiqi ilmin lahi ta'ala wato akan ilimin Allah wanda tuntuni Allah ya sani fahum la yu'minuna dan haka ba za su yi imani ba kada ka damu ya rasulana kina ana hankuntar da manzon Allah walihada ay farra anhu wa qawluhu dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala yayi magana yace fa afa anta tunqidhu man fi nar kai ne zaka tsirar da wanda ya shiga wuta ba yadda zaka yi a innaka la taqdiru ala zalika baka iyawa fa hawwin ala nafsika ka sauƙaƙa ma kanka ya rasulana waɗannan sune ayoyi a gurguje hidayatul ayat na farko shine karamatu zaid wato an nuna mana karamcin zaid bin amr bin nufayl wa abi wa abi dharr al-ghifari wa salman al-farisi idh hadhihi al-aya ay ta'anihim domin wannan aya tana nufin su ne gaba ɗaya waɗannan su ne wanda suka nisanci bautan gumaka faqad rafadu ibadata tagut fil jahiliya qabla al-islam sun kiyarda su bauta ma dagut tuntuni kafin musulunci su ba su bauta ma gumaka ba waɗannan ga sunan kun gan su nan shine wannan zaid bin amr ibn nufayl wa abi dharril gifari wa salmanul farisi waɗannan mutane uku ba su taɓa bautan gunki ba kamar yadda an koma can ali bin abi talib shi ma yana cikin wanda ba su taɓa ba amma dai waɗannan guda uku yin su ake nufi a wannan aya ba su taɓa bautan gumaka ba duk da wancan salmanul farisi ko kalli gidan da ya fito kalli abu dharr abanil gifar kalli inda ya fito sannan kuma shi ka kalli zaid bin amr shi ma kalli kowane inda ya fito amma su ba su taɓa bautan gunki abun nan ba tun jahiliya ثم نابوا ila rabbihim sannan suka koma zuwa ga Allah fasaddaqatil aya alaihim sadda wannan aya ta gaskiya fasaddaqatil aya alaihim nabi fadilatu ahli tamyiz wal wa'i fallalan mutanen da suke fadake suna kiyaye abu suna da hankali wal idraki da riskan abubuwa alladhina ayyumayyizuna baina ma yasma'una suna bambance tsakanin abun da suke ji wa yattabi'una al-ahsan sai su bar wanda su dauki wanda yafi kyau wa yatrukuna ma dunahu min al-hasan was-sayyi sai su kyale wanda bai kai wancan ba wajen kyau din in wani yafi kyau su da wanda yafi kyau su kyale na ƙasa ƙasa sannan wannan mummuna ne su nisance shi wannan sai masu hankali sai wanda ya je karatu saboda haka dole ne mutum ya rika zuwa makaranta yana koyan ilimi dan zai tabbatar masa ya gano menene Allah ke so menene wanda baya so ya bambance abu na uku ilamun min Allah ta'ala wato akwai sanarwa daga Allah annaman wajabat lahun na duk wanda wuta ta wajaba akan shi azalan cewa shi dan wuta ne la tumkinu hidayatahu mahma badal da'i ba yadda za a yi a ce a shiryar da shi duk iya kokarin ka ba yadda za ka yi da shi ka kira shi ta nan ka kira shi ta nan wallahi mutum ko a cikin gidanka yake ko ya kuke da shi in Allah ya kaddara shi dan wuta ne duk alkhairin da zaka nuna mai ba zai yi ba abadan zai koma kaman ma bai jin abin da kake cewa kayi kayi kayi kayi zaka ga inda aka tashi nan zai koma idan ka ja shi kuka tafi nan kuka yi nisa kamar mutum ne ka jawo shi daga kawai daga daga daga daga toll gate idan ka jawo shi ka kawo kawo malam idan ya tashi shi sai ya koma jere to ya zaka yi da shi daga nan ya zaka yi in ya balle kai bacci ka ce mu tsaya mu huta nan in ka dan yi bacci ya tashi sai ya koma jere to daga nan ya zaka yi da shi ba yadda zaka yi misali na baku kawai ka gane duk yadda kake son shi da alkhairi ba zai bi ba ko ya za a yi to zaka sai ka kyale shi badal da'i fi hidayatihi wa islahihi ma badala ko da mutun ya iya abin da zai iya yi abu na hudu bayanu ma addallahu ta'ala li ahli al-imani wat taqwa wato Allah tabaaraka wa ta'ala yayi tanaji ana mana bayanin abin da Allah yayi tanaji ga masu imani da taqwa min na'imil jannati na ni'iman aljanna shine muka dan bada misali kun ga sadda muka fara bada misali har da iya jabu mun yi can malan an tafi wani wuri saboda haka ana yana da kyau a riƙa gaya ma mutane daraja aljanna da daɗinta don zai sa su yi bege to in aka gama kuma sai a gaya ma mutane kuma wuta don su ji tsoro haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa shi yasa Umar wata rana ya zo ya zaunar da Ubay bin Ka'ab da Abdullahi bin Mas'ud yasa Abdullahi bin Mas'ud yayi bayanin aljanna yayi bayanin daɗinta yayi bayani yayi bayani bayan an gama ya ce to kada mu saki jiki da yawa Ubay bin Ka'ab ka ji abin da Abdullahi dan Mas'ud yake ba mu labari kai kuma ga ya mana wani abu kada mu saki jiki da yawa yace wata rana annabi ya faɗi aljanna ta manya dai ido bai taba gani ba kun an yi ta an kulle gaba da wannan wannan ta talakawa ce Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi amma kuma maganan wuta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna zaune yace mana kun ga masallacin nan nawa da za a kaddara a ce mutum sun kai dubu ɗari a cikin masallacin nan idan aka ɗauko ɗan wuta guda ɗaya aka sa a cikin masallacin nan idan ya yi lumfashi to zafin lumfashin shi zai ƙona mutanen nan su soye da masallacin gaba ɗaya to da aka ɗaure zukata to da aka mutum kaga sai zan bainal khawfi war raja wat taqwa ana jawo hankalin mutane su ji aljannan nan da aka samu ana samun ta ne saboda imani da taqwa to abinda aka tara dan masu min na'imil janna wa karamatillahi li ahliha na ni'iman da za su samu a ciki da kuma yadda Allah zai karrama wanda suka shiga aljanna Allah ka samu na cikin yan aljanna kun da ji ga yanan za a sa musu akwai korama ta ruwa ƙorama ta nono ƙorama ta zuma ƙorama ta giya duka waɗannan sai yadda mutum yake so zai yi da su da izinin Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙo Allah ya samu cikin yan aljanna ya kare mu daga shiga wuta Allah ka samu cikin Allahumma adkhilna aljanna wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar wannan shine su سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وأصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات ايسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين